الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشابي قوة الربيع الأول jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya dace da hudu ga watan tara shekara ta 2025 miladiya shi gaba da karatun na hau a wannan littafi mai albarka mai suna a turfatu fin nahawi wallafar ibn abdulhadi rahimahullahu ta'ala a za mu tashi shafi na 31 babul hali to wannan shi ne darasi na 18 mala ya ce babul hali to babe da zai mana bayani akan hukunce-hukuncen suna wanda ake kira alhal eh a su malaman nahawu sun kalli wani zubin akwai sadda aiki zai auku a cikin wani hali da wani yanayi da wata sifa to akwai suna wanda zai zo kuma ya yi ishara zuwa ga wannan to sai suka kira shi da alhal eh shi yasa suke cewa ismin ne mansubun ko ismin ne na kiratun mansubun mubayyinun lihai'atil fa'ili awil maf'uli shi alhal suna ne na kira bai zuwa ma'arifa e ga ka'ida amma in ya zo ma'arifa to sai dai a yi tawilinsa amma al'asulu alhal baya tahowa ma'arifa sai dai na kira sannan da'iman yakan zo mansu eh kaga yana daga cikin al-mansubat kenan don da daga cikin abinda malaman nahu suke kira da al-fadalat eh dama a nahu akwai akwai al-umda akwai al-fadala in sun ce al-umda abinda bai yiwa ayi magana sai da shi eh kama al-fi'l wal fa'il al-mubtada wal khabar wannan ba zai yi ayi magana babu su ba ko da kaga an shafe su to dole a kaddara su to shi kuma suna cewa almahazufu kalmazkuri eh duk abin da yake an shafe shi kuma ana kaddara shi to da shi da wanda aka ambata duk ɗaya a hukunci su auren malaman na hau eh in ma ba gan shi ba to wasu dalilai suka bayu aka ɓoye shi amma yana nan shi yasa in ka zo irabi dole ka yi bayaninsa eh to shine almahzufu muqaddaran kal mazkuri sannan akwai abin da suke kira da alfadala alfadlatu shine abin da ko da shi ko ba da shi ba magana za ta cika su almaf'ulu bihi dinnan da muka yi duk suna wannan layin duk fadalatin ko da su ko ba da su ba ana iya samun zance ya bayar da ma'ana kuma a fahimce ka sabanin fi'ili da fa'ili ko mubtada da labari to shi alhali yana daga cikin alfadalat din an gane ko sannan aikinsa shine ya bayyana halin mai aiki shi ma'aikacin a wace sifa ya yi aikin da aka ba da labari a kansa ko kuma halin almaf'ulu bihi halin wanda aiki ya fada a kansa to wannan shi ake kira alhal sannan a ƙa'idar larabci ane masa tazkiri ane masa ta'anisi kana iya cewa haza halun tsayyibun kuma kana iya cewa hazihi halun tsayyibatun to kowannensu ya inganta akan ce hazihi halu akan ce hazal halu duka ya inganta wahiyar mansubatun abadan hala ya ce abin yi wa nasba ce har abada ma'ana babu wani yanayi da hali zai zo ko za ta zo wai ka ganta ba akan nasaba ba ba zai yi ba shi yasa ya kawo maka abadan don da kaga suna wani ya ce maka hali ne kuma ka gan shi marfu'i ko ka gan shi majruri to ƙarya yake yi. ba hal ba ko kuma wanda ya faɗe shi shi ya yi kuskure madadin ya yi masa nasaba sai ya masa raf'a ko ya yi masa jarra amma a ƙa'ida hali baya zuwa illa mansuban ka ƙaulika kamar zancenka eh, sannan banda shi kuma ah, akwai sahibul hal sahibul hal ɗin shine ko alfa'il wanda ya bayyana halinsa ko almaf'ulu bihi shi ake kira da sahibul hali an gane wanda shi ne hali ya zo don ya yi bayanin ya yake a wace sifa yake a wani yanayi yake to shi ake kira da sahibul hali to shi kuma ka'ida labudda an ya kuna na kiratan eh, ma'arifatan afwan sahibul hali labudda an ya kuna ma'arifatan amma shi hal al'asulu an ya kuna na kiratan an gane suka ce saboda sahibul hali shi hali yana bayanin yanayinsa ne to a ka'ida ba a bayanin halin wanda ba a sani ba mutum majhuli ne kuma a zo ana tambaya kawai ya halinsa mutumin kirki ne kuma shi majhuli ne a wurinka baka san shi ba eh ka kaulika kamar zancenka ja'a amrun rakiban amru ya zo halin kasancewarsa yana kan abin hawa eh, ko saman doki ko saman raƙumi ko saman jaki ko saman mota ko saman mashin ko duk sanda dai mutum ya zo kan wani abu ba da ƙafarsa ba to shi ne rakiba gane ko to ja'a sai ka ce fi'ilun madun mabniyun alal fatahati zahirati ala akhirih ko amrun fa'ilun marfu'un wa alamatu رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وكذا daga nan zance ya cika eh jaa umdani bai yiwa ai magana babu shi amru fa'ili kenan shi ma umdani bai yiwa ai magana da shi babu shi to amma duk abin da zai biyo baya kuma to falala ne yawwa sauran zance ne kawai ko a faɗe shi ko ka a faɗe shi ba zai cutar ba an gani to rakiban sai ka ce halun mansubun wa alamatu nasbihi alfatahatu zahiratu ala akhirihi li'annahu mufradun wa huwa sahihul akhiri to kaga an ce rakiban to ba zai yi a ka'idar larabci a ce rakibun ba ko rakibin duk wanda ya faɗi haka to ko dai ya yi kuskure ko jahili bai san ka'idar larabci ba an gane ko yawwa to amru din nan shine sahibul hali tunda shine matsayin fa'ili kaga shine rakiban yake bayani akan yanayin yadda ya zo don da cewa dai an kai ja amrun sai aka yi shiru a to akan me ya zo kan mota ko da kafa ya zo duka ya hatame ko ba haka ba amma sai ka ce rakiban to yanzu ya kore mi mashiyan rajilan duk an fitar da wannan yanzu an tabbatar da cewa ba da kafa ya zo ba amma inda cewa da aka ja a amrun sai mai magana ya yi shuru an gane to ba za a fahimci ga yanayin yauwa na fatar an gane yauwa to ka gani amma sai da ya faɗi haka sai wani na kusa da shi ya ce rakiban sai mai isu da raki kaga sai a fahimci cewa shi da ya ce amru ya zo shi na farkon kenan kawai yana da ilimin zuwan amru ne amma bai da ilimin yanayin yadda ya zo kaga shi wanda ya masa isu da raki da cewa ai rakiban ya zo to kaga akwai ziyadatu mai ilmin da fatar gani to akan samu irin wannan yawwa sai ka ga wani ilimi ko a karatu ilimi ya bambanta fahimta ta bambanta an gane? wani ya fahimci littafi an gane? amma bai fahimci hakikaninsa ba in ka haɗu da wanda ya fahimci hakikaninsa sai ka gano kamar wancan ma bai gane ba na fatar an gane to ana samun irin wannan to wannan ziyaratu ilmin ake kiranta eh wanda zai ce ma ga abu kaza kaza ne kuma ga yadda yake to wannan kuma sai dai ce maka kaza kaza ne ko ba haka ba sai ya kyale ka da sauran aiki wa ya'malu fiha alfi'lu to dama a ka'idar larabci akwai al'amilu akwai al-ma'mulu al'amilu shine wanda yake haifar da hukuncin la'irabi ga waninsa an gane? yauwa shi ake kira da al'amilu wanda idan wani abu ya zo da raf'a ko nasba ko jarra to dalilin zuwan waɗannan abubuwa saboda wancan abin ne to wancan shi ake kira da al'amilu shi kuma da aka haifar masa da wannan tasiri to shi ake kira da al-ma'amulu an gane ko saboda haka in ka ce ja'a amrun to ja'a shine amili ga amru amru shine ma'amuli don dalilin da yasa amru din ne yazo da raf'a to saboda fa ja'a ne eh shi yasa a cikin li'irabi mai tsayi dogo to akan ce amrun fa'ilun marfu'un bi fi'ilihi dalilin samu wannan rafa'a saboda fi'ilinsa ne to kaga amru ya zama ma'amul hmm ja'a ya zo ya zo amil an gane ko to shi hal din nan akwai dalilin da yasa ya samu nasaba ba wai haka kawai ya same ta ba a ka'idar larabci harafi ko su abin nan kalima bata isa ta jayo makanta wani hukunci na la'irabi a karan kanta ba sai dai da waninta duk sanda ka ga lafazi ko dai ya zama marfu'un ko ya zama mansubun ko ya zama majrurun duk hukuncin da ka gani cikin uku din nan na lirabi to shi lafazin ba shi ya jayo ma kansa wannan hukuncin ba akwai wani amili ma'aikaci a kansa wanda shi haifan masa da wannan an gane? to shi ne ce alfi'il kamar ka yi tambaya me ya amil ga alhal sai ce fi'ili fi'ili kenan da amuru da rakiban duka amilin su me ja'a to shi sa in za ka yi lirabi mai tsayi ga shi hali sai ka ce halin mansubun bi fi'ili ba ya amuru din nan shine amil ɗinta ba a fi'ili saboda shi ma fa'ili ma'amulun ne to al-ma'mulu kaga la yakunu amila eh ba zai yi aiki akan gaba kuma kai kai aiki akan wani tunda ya nuna kai ma baka wadatu da kabafunka ba sai da aka tallafa ba ko ba haka ba to kaga in dai ba naka tallafin zaka dauke ka ba wani ba ko ba haka ba kuma yanzu bai yiwa shi amru din nan ya dauke rafa'a sai ya ba hali ba zai yi ba sai ce au ko kuma shibhuhu eh haka yana daga cikin abin da yake aiki ga, ga hal shine abin da ya kama da fi'ili shibhihi din yana komawa ga alfi'il eh yana magana kamar ismul fa'il yan gane wanda za, za mu zo babin su eh sunaye na amma suna aiki irin aikin fi'ili duk aikin da fi'ili yake yi ga waninsa na ya yi raf'a ko ya yi nasba to su ma waɗannan suna yin waɗannan ayyuka ɗin babin suna nan zuwa to daga cikinsu akwai ismul fa'il ismu ismul fa'il shi ma yana aiki game shi ma yawwa yana aiki ga ita alhal haka ismul maf'ul shi ma yana aiki ga alhal don dukkaninsu suna aiki irin aikin fi'ili duk da dai akwai ka'idodi da sharuɗa da in mun kai can zamu za a ambace su za a ambace su an gane ko? to shine kamar ka ce misali a zaidun an gane ko daribun amran makshufan ko mashdudan zaidun daribun amran mashdudan ma'ana zaidu ya duki amru kuma alhali amru din yana a daure mashdudan shine hal an gane yawwa to wanda ya aiki a kansa shine daribun kaga nan ba ambaci ba ambaci fi'ili ba eh sai aka kawo ismul fa'il wanda shi kuma yayi kama da fi'ili ta fuskar aiki aw ma'anahu ko abin da yana yana dauke da wata ma'ana irin ma'ana fi'ili amma bai kama da fi'ili ba kamar jari da majruri kamar zarfu makanin ko zarfu zamanin to su ma suna aiki akan shi halin eh suna aiki eh ina misali shi kuma zaidun fiddari jalisan eh zaidun jalisan eh ai hala kaunihi jalisan to kaga fiddari shine amil akan jalisan jalisan hali an gane yawwa ko ka kawo zarafi zaidun amamaka ka'idan zaidu yana zaune a gabanka to amama kaga zarafi ne kuma shine amil akan ka'idan da aka ambata to shine yake nufi da au shibhihi au ma'anahu wala ta kunu illa na kira wanda mun faɗe shi a baya hal ba ta zama wasai na kira wa sahibu ha ma'arifatun galiban to ma'abucinta galibi ma'arifa ce wannan shi ya fi yawa sahibul hal e shi sa za ka ga amru ma'arifa ne ko yawwa ba na kira ba ne waya juzu ta ƙadimul hali ala amili ya halatta a gabatar da hal akan amilinsa fi na hau misali rakiban ja'a amrun to kaga al'asulu ja'a amrun rakib to kana da damar ka ɗauko rakiban ɗin ka fara da shi sai ka ce rakiban halun mansubun bi fi'ilihi muqaddamun ja'a sai ka ce fi'ilun madin mabniyun على الفتح لا محل له من الإعراب أمر فاعل مرفوع أبي شيك نعم تونا يا هلتا نعم إيه يا هلتا باب كومي ذاك إيه نعم باب التمييز to mun gama da alhal mun ji ma'anarsa kuma mun ji misalansa da hukuncinsa at-tamyizu shi kuma fil lugha shine rarrabewa akan ce mayyaza shai'a lokacin da ya rabe shi da waninsa to ana kiran wannan at-tamiz to at-tamiz shi kuma a wurin malaman nahawu shi ma hawa yau suna ne na kira an gane shi kuma ba sifa ba sifa yake bayani ba shi yana bayyana zawati ne an gane zatin abu yake bayyanawa shi menene shi kuma halle kama da ya gabata baya bayyana zatin abu sai dai ya bayyana halinsa to shine bambancinsu kamar yadda za mu gani to tun sabon na kiratu alat tamyizi shi ma dai bai zuwa sai na kira ana yin nasaba ga suna na kira bisa ga tamyizi eh wato bisa ga bayanin abin da ya gabace shi shi damar hikimar kawo tamyizi don ya bayyana maka hakikanin abin da ya gabace shi eh kuma shi galiban yana bayyana jumla ne an gane ba wai zatin abu kwaya ɗaya ba shi tamyizi kenan jumla gaba ɗaya ke bayyana maka ita mice ce an gane fi misali ƙaulika a cikin misalin zancenka indi ahada ashara dirhaman E, guna akwai darhami sha ɗaya e, to ahada ashara kaga shi adad ne eh, suna cewa mabniyun ne ala fatih juz'aihi shi koyo shi haka yake zuwa da shi da yan uwansa ba sawa'un a halin jarra yake ko a halin nasba ko a halin raf'a duka dai haka yake zuwa ahada ashara da shi da yan uwansa wanda za mu zo babin al'adar za mu yi bayani a kansa to dirhaman din nan shi ne tamyizi eh me ma'anar tamyizi ma'ana shi kaga suna ne na kiratun kuma mansubun ala tamyizi an gane a shi amilinsa ma'anawi ne ba kama hal ba shi dalilin da ya sa zama mansubi littamyizi shi ne amil ɗinsa an gane ko? yawwa to yanzu da cewa kai indi ahada ashara sai kai shiru kaga ba za mu fahimci hakikanin jimla ahada ashara ba to ahada ashara na ne na kuɗi ko na bayi ko na motoci ko na gidaje ko na menene sai ka ƙara ka ce a'a dirhaman to dirhaman ɗin ya fassara mana kamar faɗa annabi yusuf inni ra'aitu inni ra'aitu ahada ashara kaukaban to kaukaban ai tamyizi ne da cewa ɗaya ra'aitu ahada ashara sai ya shiru na ga sha ɗaya to sha ɗaya dami zai ɗaukan mutane zai ɗaukan gidaje zai iya ɗaukan komai ma sai ce kaukaban to cewa kaukaban ya mayyaze maka ahada ashara akan duk wani abu da za a iya kaddarawa to shine ma'anarta ne kaga shi jimlar gaba ɗaya ke bayyana maka ma'anarta abinda ta ƙunsa saboda ahada ashara kaga mabuhami ne an gane ba za mu iya gane me ake nufi ba kawai ka ce in dai ahada ashara ko ra'aitu ahada ashara akwai ibhami a ciki ma'ana akwai ɓoye ma'anarsa to duk abin da za ka faɗa don ya fito da ma'anar abin to shi ake kira shi ake kira tamizi an gane ko na'am shi ma yana cikin fadalat duk da ko ba a kawo shi magana za ta cika duka shi ma yana daga cikin fadalat ai kullul mansubat duk wani suna inda ya mansubi ne to min al fadalat ba umda ba ne ba umda ba ne illa dai kawai akan zo da shi don a ƙara eh bayyace ma'ana kamar misali yanzu a yanzu kaga masallacin nan yanzu kaga rufin nan da aka yi nashi kaga umda ne wannan bango da wancan da wancan duka umda ne an gane amma silin din nan ba umda ba ne fadalat ne ko ba a sa silin ba za a iya samun me za a samu masallaci wannan tiles da aka sa fadalati ne wannan fankoki da aka sa da wannan tagogi duka ka gane fadalati ne don da an cire su to ba zai cire shi daga sunansa na masallaci ba kuma abin da ake son a yi don shi kuma ba za a kasa ba to amma sai aka zo aka cire ruhin gaba daya a gani? a gani? ba zai a ci gaba da abin da ake yi a ciki ba kuma a haka ruwa zai zo kura da abubuwa da sauransu ko a zo a ce a wannan bango na wannan bangaren a buge shi sai a bar na yamma da na gabas da na nan sai a ci gaba da ibada zai yi to shi ne abin da ake nufi amma kuma samuwar sauran kuma ya ƙara mi to shi ne aikin su su alfadalati ba su ne umda ba ko da su ba sa cikin asalin magana ba sa cikin ginshiki na magana to haka za ka iya cewa wa'indi makuka ni daƙiƙan haka ina da wato kwano guda biyu sunan kwano ne makuka ni tasniya ne na almakuku almakuku suna cewa ismul kaili fil iraki e, sunan wani ma'auni ne da ake awon abinci da shi a iraki e, to shi ake kira da almakuku an gane na'am yawwa to makuka ne tasniyar sa ne to sai ka ce indi makuka ne daƙiƙan eh ina da sa'i biyu na gari to amma da baka ce daƙiƙan ba sai ka yi shiru to sa'i biyu na mi eh indi makuka ne sai ka yi shiru to wanda ke rayuwa a iraki zai fahimci ma'anar makuka ne saboda ya san shi amma ba zai fahimci sa'i biyu na mi ba na gari na gero na masara na shinkafa na alkama na dabino kaga zai ta sawarawa ko kila na kaza kake nufi kila na kaza amma sai ka ce mi daƙiƙan a na gari nake nufi e to kaga duk wannan ya kore waɗancan abubuwa an gane ko ko wa haza ritulun zahaban wannan ma'aunin nauyi ne na riɗili na zahaban shi ma mutanen iraki da bagadan suna amfani da shi a riɗili sikeli ne gane yau sikeli ne da ake awon nauyi da shi a gano nauyin abu Eh, shi ba sa'i ba ne to sai ka ce wa haza ritulun eh wannan awon nauyin ritili ne sai ka ce zahaban amma wani zinari don kai ya ɗoka ko na azurfa Hmm? ko na nama ko duk wani abu dai da za a auna ta hanyar sikeli ba ta hanyar alkailu ba ba ta hanyar mudu ba to amma kana cewa zahaban to kaga duk ya cire waɗancan abubuwa da zai iya tunanin ko su kake nufi to da daƙiƙan da zahaban da dirhaman kowannen su mansubun ne ala tabyizi Eh. wa akarin bihi aban ina mamakin zamowar wane uba Eh. ina mamaki Eh, mamakin zaman wane uba an gane ko ka ce zaidun a karin bihi aban kai zaidu ina mamakin a ce wai shi uba ne yanzu shi ma yana da 'ya'ya ikon Allah Eh, to aban din nan tamizi ne Eh, waccan siga ta ta'ajjubi mun yi ta a baya to da cewa ɗaya kai zaidun a karin bihi to ka gani ka yi ta'ajjubi amma ba a san kuma ta wace fuska kake ta'ajjubi akan zaidu ba sai ka ce a aban Eh, to aban din nan tamyizi ne shi ya fassara ma'anar wannan jumla din ya fito da ita fili cewa ta'ajibin naka ga yadda kake yin sa na'am an gane na'am eh to haka wa dhiqtu bihi zar'an ko kace zaidun dhiqtu bihi zar'an zaidu ina da damuwa cike da zuciyata a kansa mana na ya cika da kunci da damuwa a kansa to shi ma da cewa kai zaidun dhiqtu bihi sai kai shiru Hmm? to zar'an din nan ba zai a rashin kawo shi ba zai sa ma'anar ta fito fili ba amma sai ka ce zara'an eh amma in ka ce dai ka yi kunci ka samu kunci da shi eh to ba lallai ba ne zan kuncin ta fuskar ya shiga zuciyarka ba ne an gane har ya zama maka damuwa amma sai ka ce zara'an an gane yawwa azzar'u shine kirji Mm. to dukkaninsu dai kowannensu mansubun ne alat tamyizi da zar'an da aban da zahaban da daƙiƙan da dirhaman kowannensu ya fassara maka abin da ya gabace shi yawwa to nan za mu kwana insha Allah wani darasin sai a tashi babu listifna'i na'am eh, sai a yi muraji'ar tamyizin sosai da kuma alhal samu 'yan misalai sai ka haddace to wannan zai taimake ka kwarai da gaske fuskar wata rana in kana karanta jumla ka ganshi za ka iya ganewa in dai ka riƙe waɗannan jawaban na'am na'am kace da an ba da ake ba na awal ma'ina ba a kawo shi ba ko to an shirya ko da saura Suna kawo ko biyu da bada.
to bismillah in ka samu
والهدي- هو الذي هو الذي أخرج الذين كفروا Mm, من أهل الكتاب من ديارهم na'am والهدي معقوفا Mm, أن يبلغ الحلة mm, نعم
na'am sahih wal hadiya ma'kufa to akwai wani ko ita kadai an ka samu eh wannan yayi wawul ma'iyya da aka bayar satin da ya wuce an kawo misali daya babu wani wanda shi ya zo da tsara ba to allahul musa'an to sai mu shiga littafi na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh